أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات أني إنه لفرح فخور Ubangiji yana faɗin halin ɗan Adam yana ce, wala ina zagna linsana min na rahamatan sun mana zana hamin inna wula ya usun kafur. Wala ina zagna hu na ama a ba da darra a masatu la ya kuri na zahaba sai ya anni. Halin ɗan Adam iri-iri ne. kamar yadda shi qur'ani yake tafsili kaga nan ya ce wa la in zagna linsana minna rahmatan thumma nazanaha minhu innahu la yuhsun kafur a wani wuri yana ce wa idza massa linsana durrun da rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yatu ilayhi min qablu wa jara la andar a wani wuri kuma yana ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in sabahu khairun ma'an nabi wa in sabar fitnin qalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah wasu mutane daga cikin mutane idan alheri ya samu sun ji daɗin duniya sun ji daɗi to tsakaninsu da Allah sai godiya sai jin daɗi kai ma dalla kai Allah mun gode maka Allah mun gode maka wannan abu ne mun gode wa Allah alhamdulillah Allah ya karbi addu'ar mu ai ta godiya ai ta godiya daga wani abu na musiba ya zo kani ban san bar abin da nayi wa Allah ba ni wannan ni ban san abin da nayi ba ga wannan abu ya same ni ɗazu wannan abu ya same ni ba ni ban sabon ne ba to kaga ya ya canja hali kenan wai don an canja masa hali to wannan ba shi da kyau waɗansu mutane kuma idan Allah ya matsa musu da talauci mala taimake mu da addu'a ga yadda abun yake mala taimaka mana da addu'a mala taimaka mana da addu'a ga yadda garin yake ai yanzu dai wallahi talla an ga fata bai kamata an ga maka komai da komai amma ga yadda a taimaka mana da addu'a in an samu kuɗi kuma sai gidajen giya sai maroƙa sai menene lokacin da ya matsu ya koma ga Allah lokacin da ya ji daɗi ya guje wa Allah ya tafi cikin jin daɗin duniyarsa halin waɗansu kenan idan ya yi rashin lafiya za ka ce Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah da ya samu lafiya kamar ɗan jaki ya gudu ya koma wajen sabon Allah to haka idan Allah yana nufin mutum da alheri wanda in an bashi jin daɗi zai koma ga Allah ɗin to sai Allah ya dawo masa da jin daɗin don a tafi lafiya wanda kuma sai an wahal da shi ake jin daɗin sai ya koma ga Allah wayyo Allah a taimaka mana da addu'a wayyo Allah ɗin to sai a ci gaba da jiyar da shi wahala ɗin don kar a rabu da shi to abin da ake so dai ɗan adam ya zama kamar dutse idan ɗari ya zo ma ba ruwansa da neman abin ruhuwa idan ruwa ya zo ma ba zai gudu je ya fake ba idan rana ta zo ma shikenan in inuwa ta zo ma shikenan in dare ne ma ya zo shikenan in rana ce ma shikenan abin da ake so kenan ga dan adam mumini ya zama kullun yana wajen Allah komai kar ya girgiza shi kar ya zama kamar a ganye kan juji idan ana yin ruwa ya fi kowane ganye jin daɗi da girma da an sako rana shi zai fara bushewa to saboda haka ne halayen mutane waɗansu mutane in an an jiyar da su wahala talauci ciwo sai su koma ga Allah da an ba su lafiya an ba su dukiya sai su bijirewa Allah su koma cikin duniya su da jin daɗin su waɗansu mutane ko in an jiyar da su daɗi suke komawa ga Allah amma da wahala ta sai ce kai shin Allah yana so ya masalla ne yake mana kaza da kaza da kaza da kaza to kaga wannan ya kafircewa Allah kenan saboda haka ake so in Allah ya kawo maka alheri ka gode wa Allah Allah ya kara maka lai shakartul azidannakum ka san abin daga Allah yake in ya kawo maka wani abin da bashi da daɗi ka gode wa Allah ka yi haƙuri ka san a cikin biyu Allah yana son ka da ɗaya ne ɗaya dai yana so ka samu wani makami wanda aikinka ba zai kai ka ba sai da azaba da yin haƙuri inna ma fasabin ajrun bi ghairi sabin ko kuma kai masa wani laifi baya so ya maka azaba da shi a lahira yake ɗanɗana maka shi a duniya kamar yadda ayar take cewa wa ma asaba wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum duk musibar da ta samu dan adam shi ya jawo wa kansa da zunubinsa duk ma Allah yana yafe masa ne shi yasa abin yake zuwa masa da sauki sauki wai za yana cewa wala ina zagna linsana min nar rahmatan summa nazana min innahu la yuzun kafur wala ina zagnahu na'ama in ko mun dandana masa jin dadi ko lafiya ko dukiya ko mulki ko farin jini ko dai kayan jin dadi dai ba da darra'a masatu da ku ya sha wahalan ciwo ko ya sha wahalan talauci ko sha wahalan wani wulakanci sai aka kawo wannan jin daɗi wala ina zagna huna amma a bara darra'a masatu ya kudan na zahaba sayyi'atu anni shikenan daga jin daɗi ya zo ya shi shikenan aini da wahala kan mun yi ban kwana aini da wahala kan mun yi ban kwana to sai ya koma cikin girman kai da hura hanci da abubuwa marasa kyau to wannan bashi da kyau wannan fiskokin duka ba kyau in ka ji daɗi ka bijirewa Allah ba kyau in ka sha wahala ka bijirewa Allah ba kyau ya zama sai Allah ya wahal da kai ne tukun za ka koma wajensa ba kyau ya zama sai Allah ya baka jin daɗi kike koma wajensa to ba kyau kai dai ka zama kullum na Allah in ka ji daɗi ka gode dama halin Allah ne in ka sha wahala ka gode ka yi haƙuri dama halinka ne aka, aka aiko maka da shi ɗan kaɗan kuma don a baka wani daraja wata daraja wanda baka aikinka ba zai kai ka ba legulan na zahaba sayyi'atu anni yau dai kan mu rabu da dukkan miyagun abubuwa shikenan wato ya ji daɗi kenan innahu la farihun fakhur sai ga yana hura hanci yana nuna murna yana da taurari masu kyau komai nasa yana da kyau shikenan yanzu shi ya rabu da wahala kenan a'a ya dogara da Allah kada ya dogara da abin da ya gani din na yanzu yana alfahari wa mutane kada ya haka
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير أتكون ودن هالاي waɗansu mutane in sun ji daɗi sai su rabu da Allah su faɗa cikin duniya sai ran da Allah ya wahal da su ne suke komawa ga Allah waɗansu mutane ku in sun wahala sai su yi ta ƙaran Allah menai ne me yasa aka yi haka ne sai sun ji daɗi ne suke komawa ga Allah to wannan halaye duka ba wanda zai rabu da su sai mutanen kirki muminai illa allazina sabaru wa amilus salihati sai dai waɗanda suka yi haƙuri suka bauta wa Allah suka ayyuka masu kyau domin haƙuri shi ke sa mutum ya rabu da komai ya koma ga Allah domin a yi haƙuri akan aƙida ta Allah a yi haƙuri akan ibada ta Allah a yi haƙuri akan mu'amala tsakanin mutane da mutane a san halal da haram a nisanci haramun a aikata halal wannan ma sai da haƙuri to a yi haƙuri kuma akan kaddara abubuwan da Allah yake kawowa a san daga Allah suke kuma ya haƙuri akan abin da rai yake so wanda ba shi da kyau na haramun a yi haƙuri da zama da juna wanda yi haƙuri to shine Allah ya keɓance shi daga wannan cikin wannan asara wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wato wanda yi haƙuri shine ya tsira daga waɗannan abubuwa na wannan asara ko ku wannan azaba ta rana mai girma din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kana sabru rajulan lakana rajulan karima su haƙuri kai haƙuri da mutum ne da aga mutum mai yawan kyauta haƙuri mai yawan kyauta ne in kai haƙuri za ka samu alheri mai yawa na duniya da na lahira illal ladzina sabaru sai dai wanda suka yi haƙuri wa amilu salihati suka yi imani suka yi aiki mai kyau ulaka lahum a maghfiratun wa ajrun kabir wayannan kam Allah ya ajiye musu wata babbar gafara wa ajrun da wani irin lada kabirun mai girma
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل لعلك تارك بعد ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل يا رسول الله duk abin da kafirai suke faɗa maka mun sani wa innahu la yuhzinuka allazi yaqulun fa innahum la yukzibunak walakin az-zalimina bi ayati allahi yajhadun duk abin da ake faɗa maka cewa kai an san ka ba mai ƙarya ba ne amma abin da ka zo da shi ɗin nan shine bakon abu shine ƙarya kuma mun san abin da suke ce maka a cewa wa wa qala laula tufajjirna min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin فتفجر النهار خلالها تفجيرا او تسقي السماء كما زعمت على كسبا او تاتي بالله والملائكه كبيرا duk abin da suke faɗa maka cewa in kai manzo ne kai mana kaza ka tafiyar da duwatsun makka mana samu fili ai gona ko kamar da duwatsun su zama zinariya ko ko a'a a yi maka wata gona wanda ba ta karewa ko ko a yi maka wani banki na dukiya wanda ba karewa ko ko a haɗo ka tare da mala'ika duk wannan muna sane da shi kai haƙuri ya rasulullahi fala allaka tarikun ba da ma yuha ileka kuma saboda kyan halinka da kake da shi na neman zaman lafiya da kowa da kowa baka son ka ɓata ran mutane saboda haka za ka bar abin da na aike ka da shi ne ai ba za ka bari ba ya rasulullahi ba za ka bar wani abu don ransu zai ɓaci ba falalaka tarikun ba da ma yuha ileka wa da'iqun bi sadruka ko ko saboda ranka zai ɓaci da abubuwan da suke faɗi cewa abin da kake faɗi ba gaskiya bane alkur'ani ba gaskiya bane tashin kiyama ba gaskiya bane maganganun da suke faɗin nan suna ɓata maka rai karka damu ya rasulullahi zamu da sannu zamu kissanta maka abubuwan da suka samu ƴan uwanka annabawa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika duk abin da aka faɗa maka din nan an riga an faɗa wa annabi nuhu irinsa annabi hudu irinsa annabi salihu irinsa annabi ludu annabi ibrahim annabi shu'aibu duk an faɗa musu an faɗa wa annabi musa duk abin da aka faɗa maka an faɗa wa annaba ƴan uwanka za mu kistanta maka nan duk sai ka sha labarin annaba gwagwarmaya da suka yi duk sai mun faɗa maka zaka ji saboda hankalinka ya kwanta wa kullun naqussu alayka min ba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak bayan an gama abinda za a gaya masa kenan fala'allaka tarikum ba'da ma yuhi ilayka wa da'iqun bi sadruka saboda wato zuciyarka tana tana kuntata an yaqulu laula unzila alayka kanzun saboda cewa da suke yi me zai hana ba aiko shi tare da wani bankin dukiya mai yawa ba ai duk mutumin da yake son ya faɗa a ji masa sai yana ba mutane kuɗi da Allah ya aiko shi ne dan abin shi ai sai Allah ya turo masa kuɗi da zai rika raba mutane saboda jawo hankali a a jawo hankalin mutane su bi mutum ba raba musu kuɗi tun zamanin da dai su kuɗi matsayin da suke da shi kenan duk wanda yake neman abin shi wai sai ya raba mutane kuɗi abin shi to su annabawa ba kuɗi suke rabawa ba maganan Allah suke isarwa in an ga dama a bi su in ba ga dama ba a rabu da su su ba kuɗi suke raba mutane ba haka kuma gadan su waliyai haka magadansu malamai inda aka nemi kuɗi wajen malamai to ba wurin ba kuɗi ba kuɗi aka ce su ba mutane ba abin da suka gada wajen annabi shi za su ba mutane shine ilimin addini laula abin da suke faɗa maka wa da'iqun bi sadruka an yaqulu laula unzila alay kanzu me yasa ba saukar masa da wani banki wata dukiya mai yawa ba ko kuma wani mala'ika wanda zai rika gaya mutane wannan manzon Allah ne kamar yadda in gwamnati ta da mutum take bashi odare da bindiga ko take bashi wata mota mai ihu a gaban motarsa ana nunawa cewa wannan mutumin gwamnati ne wannan mutumin gwamnati ne to me yasa shi wai annabi Muhammadu ba aiko shi da mala'ikan da zai rika gaya mutane ba cewa shi annabin Allah ne kuma da wata dukiya wanda zai rika raba mutane saboda jawo hankali a bishi inda shi annabin Allah ne wadaikum bi sadruka an ya ƙulu laula unzi alai kanzu nauji a mahu malak ya rasulallah inna ma anta nazir ka gaya wa mutane duk wannan ba aikinka ba ne kai dai Allah ya aiko ka ne don ka zo ka yi gargadi wanda ya ji maganar ka ya tsira duniya da lahira wanda bai ji maganar ka ba kuma ya halaka duniya da lahira iyakan naka innama anta nazir kai mai yin gargadi ne mai isar da aikan Allah ne wallahi ala kulli shay'in wakil Allah shine madogara na komai da komai kawo mu'jiza ko kawo mala'ika ko kawo dukiya wannan ba naka bane na Allah ne shi Allah yadda ya ga dama yake yi saboda haka ne Allah ya bambanta abin wasu annabawa Allah ya ba su dukiya din kamar su annabi Ibrahim wasu annaba Allah ya ba su rashin dukiya din ko anini kamar annabi Isa kenan waɗansu annabawan Allah ya ba su mulki kamar annabi Dawud da Suleiman waɗansu annabawan kuma ya maza ma ba a ba su ba sai mata kamar annabi Lutu kenan to haka dai Allah ya rarraba abin don saboda kada hankalin mutane ya kama cewa mutum mai kuɗi shine kadai Allah yake so baya son matalauci ko ko a mutum mai mulki kadai Allah yake so baya son talaka a'a wato duk rataya da Allah shine wani abu Allah shi fa'alul lima yuridu ne innama anta nadhir wallahu ala kulli shay'in wakil أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
أم يقولون افتريه أم يقولون افتريه قل فاتوا بأشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين يا رسول الله mun san abubuwa da suke bata maka rai game da su kamar cewa da suke cewa wannan qur'anin ba gaskiya bane kai ne ka yanka abinka da larabcin wajenka kace wai Allah ne ya faɗa to duk wannan yana bata maka rai mun sani kai hakuri ya rasulullahi kai sadda aikan aikan Allah qul fatu bi ashrin misli muftariyatin ka ce musu to idan dai wannan qur'ani ni ne na kago abina domin da suka ce laula unzila ali ayatun min rabbih qul innama ayatu inda Allah wa innama nazirun mubin an ce awalam yakfihimu anna anzalna alayka alkitaba yutli alayhim mutanen makka ai bai kamata su nemi mu'jiza wajen annabi ba wannan littafin da ake karantawa bai isa mu'jiza ba mutumin da aka san shi a garin nan aka haife shi bai taba haduwa da kowane malami ba bai taba zuwa bakunta ya yi karatu ba sannan aka ji yana ba da labarin tun ba halicci sama da ƙasa ba yaya aka yi huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin kana arshu al mai tun ba a yi sama da ƙasa yake ba da labarin kuma yadda aka yi shi sannan da aka yi halittar aka yi sama din aka yi ƙasar aka yi duniya aka yi lahira aka yi halittu daban-daban aka zo da ƙarshe aka yi adam aka aka faɗi yadda aka yi shi yadda aka yi masa sujjada yadda maganar da aka yi da mala'iku kamun a halicce shi a kawo shi duniya da yadda aka yi da iblis da yadda aka yi shi aljanna da yadda ya fito da yadda ya zo mu aihuwa da yadda aka zo mu aurar da yayansa duka mutumin ne yana ba da labari har zuwa annabawa har zuwa tufana har zuwa mutuwa har zuwa duniya ta kare har zuwa tashin kiyama har zuwa yadda za shiga wuta Allah ya kiyaye mu har zuwa yadda za shiga aljanna mutumin ne yana ba da labarin komai filla filla har yadda ake kera jinjiri a cikin uwarsa mutum ne wannan ba ishe ku ba suka ce wannan maganan ma ƙarya ne asatirul awwalina ne maganganun mutan ƙaryace ƙaryacin mutan da ne kawai wani yake zuwa da dare yana fada yana yana fada masa to mun san wannan abu suna bata maka rai ya rasulullahi ka ce musu fatu bi ashri suwarin misli muftariyatin to ku kawo surori guda goma masu kama da wannan qur'ani muftariyatin irin na ƙarya din kuma ku yi naku irin na ƙarya din in wannan na ƙarya ne to kuma ku kawo irinsa na ƙarya din malamai sun sha yin magana akan bi ashiri suwarin surori guda goma domin da farko a cikin surar bakara an ce fatu bi suratin min mislihi ku kawo sura guda ɗaya kuma surar ta kama da ƙur'ani kuma surar ya zama wani mutum ne wanda bai taɓa yin karatu ba zai kawo ta min mislihi daga wani mutum mai kama da annabi din wanda bai karatu ba ya kawo ta aka gajiya sannan aka ce to su kawo qur'ani kaman qur'ani gaba daya fatu bi hadisi misli in kuntum sadiqin ku kawo wani wani abu mai kama da qur'ani suka kasa aka ce dan su kawo guda goma aka ce su kawo wani karatu daga wani mutum wanda bai taɓa yin karatu ba irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka kasa to yanzu aka ce bi ashri suwarin misli muftarayatin malai sun yi magana su ce me yasa aka faɗi aka faɗi Qur'ani gaba ɗaya aka faɗi wani abu na Qur'ani an sanna aka kuma aka yi iyaka aka ce sura guda goma aka kuma aka ce sura ɗaya sannan aka kuma aka yanke aka ce kai a gaya wa duniya قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض zahira da malaman mutane da na aljannu duk gabaki ɗaya su taru su zaɓo mafiya ilimi cikin su su taru su kawo wani abu kaman Qur'ani su taimaki juna ka zan ko na gwamnati wanda za a karantawa ƙasa na shekara-shekara to sai an samu ƙwararru ma'aikatan gwamnati sun yi maganganu wato kowa ya duba ya kawo ra'ayi za ake haɗa sifit ɗin ba mutum ɗaya ne ke haɗawa ba to wai a tara malaman mutane da na aljannu su haɗu su taimaki juna da ra'ayi a kawo wani abu mai kama da Qur'ani ko sun taru ba za su iya ba to anan ashirin suwari musulmi mutayatin saboda mujizar alqur'ani idan an kirgo sura tun daga fatiha kawo wannan sura za a samu sura guda goma ga fatiha baqara ali imran nisa ma'ida ma'ida lan'am araf wato araf da lamfalin tauba sura daya sannan yunusa wannan hudin sura ta goma to aka ce daga inda aka fito kawo wannan sura goma kenan wannan ma ya isa ya zama ishara a ce bi ashiri suwarin misli muftarayatin wa man istada'atum kuma duk wanda kuka samu ikon kirawowa ya zo ya taimaka muku ku kirawo shi ya taimaka muku ku kawo wani abu mai kama da alkur'ani din wato shi alkur'ani ya gajiyar da mutanen farko ya gajiyar da mutanen ƙarshe lokacin da alkur'ani yake wannan magana ana magana ne da kafiran makka da makwabta da kafiran rumawa da farisa da sauran kafiran duniya to yanzu ko muna magana da amerika da ingila da ƙawayensu da sauran mutanen gabashin duniya wanda suka ce allah ma ba su da shi ƙur'ani ya yanke hujjar kowane mutum yanzu a duniya don an samu rediyo ya kai masa a kunnensa an samu talabijin ya kai masa a kunnensa da idonsa an samu satilayi ya kai masa da kunnensa da idonsa ba hujjar da ta saura mutum a duniya yanzu na rashin bin annabi sallallahu alaihi wa sallama akan cewa annabcinsa ba ƙarya ba ne akan cewa annabcinsa ƙarya ne shi yasa bai bi shi ba babu wannan yau a duniya duk mutumin da ya ce annabi Muhammadu ba annabi ba ne yanzu to ya zama jahili wawan duniya wanda bai san ilimi ba domin a ce a samo dukkan kowane subject wato kowane fanni a cikin fannoni wato ilimin hanyoyin sama da taurari da raneku da abubuwan ilimin geography na sama da na ƙasa da abubuwan da suke cikin ƙasa na tonowa da abubuwan da ake cirewa daga cikin abubuwan da aka tono din kamar yadda masu cewa a cikin fetur ana fidda abubuwa da yawa din nan kowane abu a nemo masanansa in an shiga likitan dabbobi a samu wanda suke sun fi kowa iyawa masana ganyaye da magunguna a samu wanda suka fi kowa iyawa masana sirrin karfe a samu mafiya kowa iyawa masana wato sirrin dan adam a samu wanda fi kowa iyawa da zaman lafiyan mutane da shari'a yadda za a daidaita komai da komai na wajen abinci da na wajen dukiya da na wajen mulki da na wajen tsarin jama'a da likitan lafiya na ciki na aihuwa na na kashi na kwanya na ido da haƙori kowane fanni a sabo firfesos wanda sun gwanance a ciki sana nemo wani mutum mai shekara arba'in da ɗaya bai taɓa zuwa makaranta kowane gari ba tun da aka haife shi ya tsaya tsakanin firfesos ɗin nan kowa ya yi magana ya ƙure mutumin a cikin fanninsa har mutumin ya ce lalle wannan mutum ya fi ni shi wannan mutum mai shekara arba'in da ɗayan nan wannan mutum da za a same shi a duniya kowa zai itirafi wannan mutum ya fi kowa a duniya kenan to wannan mutum shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekararsa arba'in aka aike shi wato in ya kai mai shekara arba'in da ɗaya to duk duniya kenan ya yi mata ƙalubale kowane ilimi mafi sanin ilimin ya zo su yi magana da shi zai kada mutumin ya nuna masa bai iya ba da nasara abin da suke gaya wa 'yan boko wai mutum biri ne ya ci gaba wutsiyarsa ta cire gashinsa ya zube sai ya zama ɗan adam ana kan wannan karatu sai annabi Muhammad ya zo sai aka je yana cewa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرير مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Allah ce shi dan adam dai ni na halicce shi da ruwa da tabo asalinsa kenan matarsa kuma na cire a jikin hakarkarinsa na hagu sauran yan adam kuma ruwan maniyin namiji nake dauka da ruwan maniyin mace in kwaba wannan ruwan kwababben ya zauna kwana arba'in sai na hana jinin haila fitowa waje sai mai da hankalinsa cikin wannan kwababben ruwa guda biyu nan na mace da namiji a cikin kwana arba'in sannan kwana arba'in na gaba ta daina yin haila kenan sai na tura jinin hailan nan cikin kwababben ruwan nan sai ya zama gudan jini sannan in toya gudan jinin nan kamo su kwana arba'in na uku ya zama gudan nama in toya gudan naman nan kamo su arba'in na hudu ya zama na shimfiɗa raftar ɗan adam da kasusuwan hannaye da da kashin baya da kasusuwan kafafuwa da komai in yi raftar ɗan adam sannan wasu kwana arba'in in kawo nama lafta wannan rafta na ɗan adam ɗin sannan wasu kwana arba'in in daidaita masa komai da komai shirin fitowa sannan daga baya sai in fito da shi yana ɗan adam wato kwana arba'in sau bakwai kenan shine normal na haihuwar ɗan adam na al'ada kuma Allah yana fidda shi tun ba kai haka ba yakan ga zaunar da shi wajen shekara uku bai fito da shi ko hudu likitoci suka ce wallahi abin da Muhammad ya faɗin nan shine ainihin gaskiya mun auna mun tabbatar kwana arba'in ga yadda ruwan yake zama kwana arba'in na biyu ga yadda yake zama har ya zama kaman kwado har ya zama kaman menene har ya zo lokacin fitowa abin da Muhammad ya faɗi shine gaskiya to tun da wajen wannan mutum da biri ne wutsiyarsa ta tsinke gashinsa ya zube ta tashi na Muhammad shi ya zama gaskiya to sauran ma haka ne duk wanda bai bi annabi Muhammad ba a yau abin da yana ya bi shi saboda neman abinci za a kore shi daga aikinsa ba a son musulunci zai rasa zai rasa aikinsa na siyasa ba a son musulunci za a kore shi a'a zai rasa mulkin gaba daya za a kore shi zai rasa daula gaba daya saboda America da kawayenta ba ta son musulunci yanzu ko ita ce dodon duniya duk mai neman zaman lafiya sai ya mata sujada to abin da ya hana mutane shiga musulunci kenan ba wai sun tabbata wai ba wai suna zaton annabi Muhammad ƙarya ne ba a kowa ya sani annabi Muhammad gaskiya ne Qur'anin sa gaskiya ne in ba haka ba a kawo wani mutum mana kamar sa a kawo wani littafi kamar wannan littafin a kawo wani mutum mai shekara 41 bai taɓa zuwa makaranta ba bai iya rubutu ba har yanzu na ne baya rubutu sannan ya bada shifta a rubuta masa wani littafi kamar qur'anin nan shi mutumin mai shekara arba'in da ɗayan ko ɗan amerika ko ɗan ingila ko ɗan rasha ko ɗan ko'ina dai shekara sa arba'in da ɗaya bai taɓa shiga makaranta ba amma yanzu ya bada shifta a rubuta masa da ka shi bai iya rubutu bai iya karatu bai taɓa yi ba ya bayar ya bada shifta masu rubutu su rubuta masa littafi kamar qur'anin nan sannan a nuna wa duniya malaman duniya su yadda qur'anin nan nasa kaman qur'anin Muhammad yake shi dai mutumin ka tunda bai karatu ba ya zama kamar Muhammad kuma a zo a yi a yi magana da shi ya rinjayi kowa a maganance annabi Muhammadu kenan annabi Muhammadu ya dai ya zama gagarau a wurin kowa Allah ya tona asiri ya kawo talabijin ya kawo satellite ya kawo komai da komai amanzancinsa ya isa ko ina ba abin da ya saura sai dai mutum ya ce naki idan mutum ya ce na gobe abin da aka yi da shi sai dai Allah zai shigar da shi wuta a lahira tun da yace ya ga gaskiya amma yaki to wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine littafin sa wannan shine addinin sa bambancin mu da sauran mutane wanda suke da addini mu mun yarda da Allah mun yarda dukkan annabawan Allah ba mu ware ko guda daya mun yarda dukkan littattafan Allah wanda ya aiko wajen annabawa ba mu ware ko guda daya bambancin mu da wasu mutane kenan to alhamdulillah wannan shine annabi Muhammad wannan shine littafin sa am yaqul naftare qul fatu bi ashri suwarin mislihi muftarayat wa man istada'tum min dunillahi ku nemo duk wanda kuka samu wanda zai bada shaidan wannan littafin yana kama da littafin Muhammad mutumin da ya kawo littafin ko bai taɓa zuwa makaranta ba kamar Muhammad in kuntum sadiqina in magana ku gaskiya ne ba za a samu ba فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون يا كو جماعة النبي da mutanensa idan kafiran nan sun ki amsa kiranku na ku zo su zo su kawo littafi mai kama da alkur'ani a hannun wani mutum wanda bai taɓa zuwa makaranta ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan mutane sun kasa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu dama sun kasa din ba wanda zai iya fa in lam tajibu lakum wannan kenan fa in lam tajibu lakum idan ku kafirai kun nemo mutane su zo su taimaka muku ku yi jayayya da annabi sun ce wa zai hanyoyin sama da taurari da raneku da abubuwan ilimin geography na sama da na ƙasa da abubuwan da suke cikin ƙasa na tonowa da abubuwan da ake cirewa daga cikin abubuwan da aka tono din kamar yadda masu cewa a cikin fetur ana fidda abubuwa da yawa din nan kowane abu a nemo masanansa in an shiga likitan dabbobi a samu wanda suke sun fi kowa iyawa masana ganyaye da magunguna a samu wanda suka fi kowa iyawa masana sirrin karfe a samu mafiya kowa iyawa masana wato sirrin ɗan adam a samu wanda fi kowa iyawa da zaman lafiyan mutane da shari'a yadda za a daidaita komi da komi na wajen abinci da na wajen dukiya da na wajen mulki da na wajen tsarin jama'a da likitan lafiya na ciki na aihuwa na na kashi na kwanya na ido da haƙori kowane fanni a samo firfesos wanda sun gwanance a ciki sannan a nemo wani mutum mai shekara arba'in da ɗaya bai taɓa zuwa makaranta kowane gari ba tun da aka haife shi ya tsaya tsakanin firfesos ɗin nan kowa ya yi magana ya ƙure mutumin a cikin fanninsa har mutumin ya ce lalle wannan mutum ya fi ni shi wannan mutum mai shekara arba'in da ɗayan nan wannan mutum da za a same shi a duniya kowa zai itirafi wannan mutum ya fi kowa a duniya kenan to wannan mutum shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekararsa arba'in aka aike shi wato in ya kai mai shekara arba'in da ɗaya to duk duniya kenan ya yi mata ƙalubale kowane ilimi mafi sanin ilimin ya zo su yi magana da shi zai kada mutumin ya nuna masa bai iya ba da nasara abin da suke gaya wa 'yan boko wai mutum biri ne ya ci gaba wutsiyarsa ta cire gashinsa ya zube sai ya zama ɗan adam ana kan wannan karatu sai annabi Muhammad ya zo sai aka je yana cewa walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata izaman fa kazawna al-izama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ce shi dan adam dai ni na halicce shi da ruwa da tabo asalinsa kenan matarsa kuma na cire a jikin haƙarƙarinsa na hagu sauran ƴan adam kuma ruwan maniyin namiji nake ɗauka in haɗa da ruwan maniyin mace in kwaɓa wannan ruwan kwaɓaɓɓen ya zauna kwana arba'in sai na hana jinin haila fitowa waje sai in mai da hankalinsa cikin wannan kwaɓaɓɓen ruwa guda biyu nan na mace da namiji a cikin kwana arba'in sannan kwana arba'in na gaba ta daina yin haila kenan sai na tura jinin hailan nan cikin kwaɓaɓɓen ruwan nan sai ya zama gudan jini sannan in toya gudan jinin nan kamo su kwana arba'in na uku ya zama gudan nama in toya gudan naman nan kamo su arba'in na hudu ya zama na shimfiɗa raftan ɗan adam da ƙasusuwan hannaye da ƙashin baya da ƙasusuwan kafafuwa da komai in yi raftan ɗan adam sannan wasu kwana arba'in in kawo naman lafta wannan rafta na ɗan adam ɗin sannan wasu kwana arba'in in daidaita masa komai da komai na shirin fitowa sannan daga baya sai in fito da shi yana dan adam wato kwana arba'in sau bakwai kenan shine normal na aihuwan dan adam na al'ada kuma Allah yana fidda shi tun ba kai haka ba yakan ga zaunar da shi wajen shekara uku bai fito da shi ko hudu likitoci suka ce wallahi abin da Muhammad ya faɗin nan shine ainihin gaskiya mun auna mun tabbatar kwana arba'in ga yadda ruwan yake zama kwana arba'in na biyu ga yadda yake zama har ya zama kaman kwado har ya zama kaman menene har ya zo lokacin fitowa abin da Muhammad ya faɗi shine gaskiya to tun da wajen wannan mutum da biri ne wutsiyarsa ta tsinke gashinsa ya zube ta tashi na Muhammad shi ya zama gaskiya to sauran ma haka ne duk wanda bai bi annabi Muhammad ba a yau abin da yana ya bi shi saboda neman abinci dan a kore shi daga aikinsa ba a son musulunci zai rasa zai rasa aikinsa na siyasa ba a son musulunci za a kore shi a'a zai rasa mulkin gaba daya za a kore shi zai rasa daula gaba daya saboda Amerika da kawayenta ba sa son musulunci yanzu ko ita ce dodon duniya duk mai neman zaman lafiya sai ya mata sujada to abin da ya hana mutane shiga musulunci kenan ba wai sun tabbata wai ba wai suna zaton annabi Muhammad ƙarya ne ba a kowa ya sani annabi Muhammad gaskiya ne Qur'anin sa gaskiya ne in ba haka ba a kawo wani mutum mana kamar sa a kawo wani littafi kamar wannan littafin a kawo wani mutum mai shekara 41 bai taɓa zuwa makaranta ba har yanzu na ne baya rubutu sannan ya ba da shifta a rubuta masa wani littafi kamar ƙur'anin nan shi mutumin mai shekara arba'in da ɗayan ko ɗan amerika ko ɗan ingila ko ɗan rasha ko ɗan ko'ina dai shekara sa arba'in da ɗaya bai taɓa shiga makaranta ba amma yanzu ya ba da shifta a rubuta masa da ka shi bai iya rubutu bai iya karatu bai taɓa yi ba ya bayar ya ba da shifta masu rubutu su rubuta masa littafi kamar ƙur'anin nan sannan a nuna wa duniya malaman duniya su yadda qur'anin nan nasa kaman qur'anin Muhammad yake shi dai mutumin ka tunda bai karatu ya zama kamar Muhammad kuma a zo a yi a yi magana da shi ya rinjayi kowa a maganance annabi Muhammadu kenan annabi Muhammadu yanzu dai ya zama gagarau a wurin kowa Allah ya tona asiri ya kawo talabijin ya kawo satellite ya kawo komai da komai amanzancinsa ya isa ko ina ba abin da ya saura sai dai mutum ya ce naki idan mutum ya ce naki ko ba abin da aka yi da shi sai dai Allah zai shigar da shi wuta a lahira tun da yace ya ga gaskiya amma yaki to wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine littafin sa wannan shine addinin sa bambancin mu da sauran mutane wanda suke da addini mu mun yarda da Allah mun yarda dukkan annabawan Allah ba mu ware ko guda daya mun yarda dukkan littattafan Allah wanda ya aiko wajen annabawa ba mu ware ko guda daya bambancin mu da wasu mutane kenan to alhamdulillah wannan shine annabi Muhammad wannan shine littafin sa am yaqul naftari qul fatu bi ashri suwarin mislihi muftarayat wa man istata'tum min dunillahi ku nemo duk wanda kuka samu wanda zai bada shaidan wannan littafin yana kama da littafin Muhammad mutumin da ya kawo littafin ko bai taɓa zuwa makaranta ba kamar Muhammad in kuntum sadiqina in magana ku gaskiya ne ba za a samu ba فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ya ku jama'an annabi da mutanensa, idan kafiran nan sun ki amsa kiranku na ku zo su zo su kawo littafi mai kama da alkur'ani a hannun wani mutum wanda bai taɓa zuwa makaranta ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan mutane sun kasa fa illam taf'alu wa lan taf'alu dama sun kasa din ne ba wanda zai iya fa'in lamar tajibu lakum wannan kenan fa'in lamar tajibu lakum idan ku kafirai kun nemo mutane su zo su taimaka muku ku jayayya da annabi sun ce wa zai iya to shikenan duk ku sani dai abun ya gagare ku annama unzila bi ilmin lahi wannan littafi daga Allah yake a cikin sanin Allah ya zo lakin la yashhadu ma anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun Allah ya tabbata wannan littafi naka daga gare shi yake mala'iku sun tabbata daga gare shi yake walla ilaha illahu kuma in dai ya tabbata haka to bautan dodo ya kare kenan me dodo tunda Allah ya fito fili annabinsa ya fito fili littafinsa ya fito fili me bautan dodo kuma bayan nan me cewa Allah uku bayan nan duk ƙarya ta kare ba abin da ya saura kenan fa hal antum muslimun sai kowa ya sallama kawai ya zo musulmi ƙarya ta kare
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون Ah, ubangiji yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa duniya man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha yuwaffi ilayhim a'malahum fiha wato kamar yadda Allah ya faɗa mana dai duk dukkan wata dabba kowane mutum Allah ne ya inviting ɗinsa daga babu ya kawo shi akwai kuma shi da ya kawo shi baƙonsa ne shi zai saukar da shi har zuwa mutu- mutuwan mutumin ko mutuwan abin amma bai alkawari zai ba da komai a lahira ba kowa a cikin aljihunsa zai sauka a lahira a nan duniya kam Allah ne ya kawo mu ya saukar da mu a masaukinsa ko mun yi sallah ko ba mu yi sallah ba ko mun gaskata shi ko mun karyata shi karimi ne mu bakinsa ne zai ciyar da mu amma ya riga ya sanar a lahira ba- kowa cikin aljihunsa zai sauka sai dai ya ƙara maka to saboda haka ne yake cewa man kana yuridul hayata dunya wa zinataha duk wanda ya aikata aikin alheri domin kafirai suna aikata aikin alheri domin kaf- an- bayanan mun karanta illal ladzina sabaru wa amilus salihati sai wanda suka yi hakuri suka aikata kyawawan aiki to idan kafirai sun aikata kyawawan ayyuka kamar yadda suke kaiwa gudunmawa a yanzu din nan idan wu- idan wata musiba ta afka jama'a maza maza za su kai gudunmawa idan ya afka wani mutum za su kai gudunmawa suna nan suna ta taimako suna kawo magunguna suna kawo abinci na taimakawa dai in sun yi alheri menene sakamakon su su kuma Allah ya ce ai ba su kadai ba duk ma wanda na kawo shi duniya abinda na yi alkawari zan masa har ya mutu in nan zan cika masa alkawari na ko ya kafirta ko ya musulunta zan cika masa alkawari na rayuwa amma na lahira kam sai ya nema sai wanda ya imani ya kyakkyawan aiki wafi ilai ma'amalun fiha wa hum fiha la yubkhasun ba za a rage musu rayuwarsu ko ni'imarsu ko arzikinsu ko jin daɗinsu don sun kace ba a'a za a cika musu wannan har zuwa lokacin mutuwa Ah, nan malamai sun ce wannan ayar ta sauka ne akan musulmi masu yin riya kuma ba su kadai ba ta hada da dukkan mutumin da zai aikata alheri amma ba imani a zuciyarsa in kafiri ne ba imani gaba daya to iyakan alherinsa kamun mutuwa in ya mutu komi ya kare idan ko musulmi ne yake aikata ayyukan alheri amma banda aqidarsa aqidarsa ta nan mai kyau sallarsa wata in shi kadai ne yana yi tana da kyau in yana yin ta cikin jama'a ne yake yin riya amma da sadakarsa da zakkarsa da hajjinsa da taimakonsa da ayyukan duk saboda riya yake yi to wannan ayyukan ba za su amfane shi ba amma imanin da yake zuciyarsa shine zai amfane shi a lahira da addu'o'in mutanen da aka yi wa aikin alheri din za su amfane shi a lahira amma zafin aikin ya ɓaci don ba a yi shi don Allah ba shi Allah tabaraka wa ta'ala baya so a haɗa shi da wani abu in ka haɗa shi da wani abu sai ce to abin da ka haɗa shi da shi mat- matalauci ne ba shi da komai na bar masa ni ina da komai ko a wani wuri yana ce haba ɗan adam ni baka yarda da ni bane in zaka ba da abu saboda ni sai ka kafa min shaida shi mai riya yana kafa Allah shaida ne fa jama'a ku zo ku gani nayi wa Allah sallah jama'a ku zo ku gani nayi wa Allah ginin masallaci jama'a ku zo ku gani na taimakon ginin masallaci jama'a ku zo ku gani na taimaki masu yin yunwa jama'a ku zo ku gani na na yi wani abu ne saboda Allah Allah ya ce to baka yarda da ni bane ko kana tsoron kada in manta ne za su tuna mini baka yarda da ni bane kake kafa min shaida in zaka yi wani abu saboda ni sai mutane sun gani tukun zaka yi baka yarda da ni bane ko kana tsoron zan manta ne والذين ينفقون الأموال رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم me ya same su ne law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahum Allah kana la bihim alima na riga na sani ba zan manta ba dan me kake kaba mini shaida to masu aiki don riya kenan in suna da imani imanin su zai amfane su wasu ibadunsu wanda Allah ya karba za su amfane su amma ayyukansu duk ba za su amfane su ba amma waɗanda aka amfanin addu'ar mutanen za ta amfane su wannan dangane da musulmi kenan amma kafiri duk abin da ya yi na taimako komi yayi ba zai amfane shi a lahira ba iyakarsa nan duniya abu huraira ya rawaita wani hadisi mai ban tsoro ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ina zaune da shi sai ya buga tinyoyina ya ce ya abahirin zan gaya maka mutanen da Allah zai fara zuba su a wuta kamun a yi hisabi za a kirawo masu dukiya a kirawo malamai a kirawo jarumai a tambayi mai dukiya a ce masa da ka je duniya mai Allah ya baka ita Allah ya ba dukiya to da ya baka dukiyar ya kai da ita ai na ta gine ginen masallaci ne na ta taimakon miskinai ne na ta ginin makaranta ne na ta taimako iri iri na yi kaza na yi kaza sai ya gama kaf Allah ce ƙarya kake yi ba kai domina ba don mutane suka yi sai ka je ka nemi su biya ka malaku ce eh ƙarya kake yi ƙarya kake fadawan Allah ke ne ƙarya kake yi ƙarya kake yi ƙarya kake yi a ce ai waje da su haka irin waɗannan mutanen a kirawo malamai Allah kiyaye mu da kaje duniya mai Allah ya baka ce ya bani karatun Qur'ani ya bani karatun ilimi to me kai da shi yace ni kenan sallah yawan sallah da Qur'ani yawan karatun Qur'ani yawan karanta Qur'ani yawan koyar da ilimi yawan koyar da kaza kaza duk wannan nayi saboda Allah sai ya gama Allah ce ƙarya kake yi kai ne don a ce kafi kowa karatu ƙarya kake yi kai ne don a ce kafi kowa tsoron Allah kai ne don a ce kafi kowa shiryawa ƙarya kake yi malaku ce ƙarya kake yi ƙarya kake yi ƙarya ai waje da su irin waɗannan mutanen sai a kirawo jarumai a ce da kuka je duniya menene aka baku an ba mu jarumta to jarumtar ne ya kuka yi da shi mu ne muka tsare bakin daga muka kiyaye jinin mutane muka kiyaye addinin mutane muka kiyaye dukiyar mutane muka kiyaye raunanan mutane saboda mu ne aka zauna lafiya mun yi wannan duka saboda Allah sai sun gama Allah ce ƙarya kake yi kai ne kai don a ce maka jarumi ba don kai ba da an halaka ƙarya kake ba kai domina ba kai ne don a ce maka jarumi ba domin ka ba da an halaka ƙarya kake yi to duk wannan kun yi saboda mutane ku je mutane su biya ku bismillah a tafi a ba wuta hakuri da waɗannan kamun a hisabi wannan abu abun ban tsoro ne kwarai da gaske Allah kiyaye mu saboda haka masu dukiya su mai da hankali irin wanda ake kiran wai malamai mu ma mai da hankali haka kuma jaruman mutane musulmi su ma su mai da hankali kome mutum zai yi saboda Allah idan an yabe ka shikenan ba komi yabon da aka yi maka ba zai rage maka daraja wajen Allah ba idan an zage ka karka damu kai dai kai ta saboda Allah amma riya iri biyu ce akwai riya ta arziki akwai riya ta tsiya riya ta arziki ka tashi aikata aikin alheri ka aikata shi irin wanda ake saboda Allah ma kai kai don mutane sai baka maka ne wannan ita ce riya ta arziki wannan zai zaburar da mutanen kirki su aikata aikin alheri kai aiki bai amfani ba tsakaninka da Allah amma yayi wa mutane amfani amma ya tayar da waɗansu mutane wanda za su yi saboda Allah a wannan abu muna kwanci ashe haka ake aikin alheri ni ma na yi kaza ni ma na ni ma zan yi kaza kaga wannan ya zama malamin makaranta riya matsiyaciya ta tsiya kuwa sai ka tashi yin aikin alherin sai ka ce yanzu in nayi wannan abu sai mutane su ce nayi ne ba saboda Allah ba saboda riya bari in bari riya riya matsiyaciya kenan to da ya bari ya bari saboda wa ya bari saboda mutane bai bari saboda Allah ba kenan saboda haka akwai riya matsiyaciya irin wannan kace in na yanzu mutane za su ce ban yi saboda Allah ba na saboda ne bari in bari to kai riya matsiyaciya riya ta arziki kuwa ka ta san mai yi din ka yi in ta baci ma addu'a za ta amfane ka kuma waɗanda ka koyar wanda ka zaburar da su ka zama malamin makarantar su saboda haka komai mutum zai yi saboda Allah man kana yudil hayata dunya zinata bafi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun wato duk wanda suka yi aiki saboda son duniya to za mu biya su za mu biya su aikin tun daga duniya ba za mu rige musu komai ba ko kuma arzikin rayuwarsu a lahira ba su da komai
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وأن متاني kafirai wanda suke aikata aikin alheri amma suna kafirai ba su da imani to ba su da wani sakamako a lahira sai wuta don dama ba sharaɗin aikin nasu ba imani ciki duk abin da suka aikata na alheri ya tafi a banza ya tafi a banza abin da suka aikata ya zama batilun ya zama aikin banza kafirai kenan haka musulmi wanda suke aikata aiki irin wanda ake samun lada domin sa amma su suna yi ne don a ce sun fi kowa saboda riya suke don a ce sun fi sun fi kowa da kowa to wayannan su ma in sun je lahira in ba su yi sa'a sun gamu da masu ceto ba to za su gamu da wuta a lahira amma idan mutum yana da imani duk abin da ya same shi a lahira na shiga wuta to mu yi wani Allah ya haɗa shi da wani mai ceto daga cikin annabawa ko kuwa alkur'ani ko ko bayin Allah salihai ko ko mala'iku ko ko surar bakara da surar ali imrana ga sunan dai abubuwa masu ceto annabi ya faɗe su da yawa Allah ya samu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda zunubanmu ba za su ce mu ba albarka annabi sallallahu alaihi wasallama to waɗannan in sun je lahira ba su da wani sakamako filakati illa nar wuta ita ce sakamakon su wa habila ma sana'u biha duk abin da suka aikata na alheri ya lalace ya ɓaci ma kanu ya amaluna duk abin da suka aikata ya zama batilun ya zama aikin banza tunda ba shi da sharadi
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من العذاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يا رسول الله أي إرنك بزي داموا ai irinka ba zai damu ya ɓata rai don waɗannan irin maganganun banza da ake yi ba wanda yake akan basira da hujja yake magana da Allah wannan abin daga Allah yake kai kaga Allah kayi magana da shi don wani ya ce ƙarya ne ka damu ya rasulullah kai hakuri yanzu wanda yake akan hujja da basira da hujja ya yi magana da Allah Allah ne ya aiko shi afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu kayi magana da Allah Allah ne ya aiko ka kayi magana da mala'iku sannan kuma ga shaida a hannunka shine alqur'ani gashi nan ka zo da shi da kayi magana da Allah ne da mala'iku ma kawai ba littafi ka isa ya ishe ka hujja kai kiran mutane zuwa ga Allah domin an yi maganan annabi hudu an gama ba ji ya nuna wani littafin da ya zo da shi ba kuma annabi ne mursali to wanda yake kana kan hujjarka kayi magana da Allah kayi magana da mala'ikun Allah an baka manzanci kuma ga manzancin ga hujja a hannunka shine alqur'ani afaman kana ala bayyati min rabbi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kamun alqur'anin kuma akwai wani babban littafi yana maka shaida tun baka zo ba shine littafin annabi Musa at-taura kenan wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma kuma kamun alkur'ani ya zo hujjar da ka zo da ita din kamun ita ma littafin annabi musa ya yi bayaninka ya yi bayaninka ya faɗi sifofinka ya faɗi duk yadda manzancinka yake shi littafin annabi musa shi a taura ɗin wai tu shahidu minu wa min qabli kitabu musa imaman wa rahama ulaika yu'minuna bi su waɗannan mutane yahudu dai da nasara duk sun yi imani da littafin annabi Musa din attaura din ba da yahudu da nasara dukkansu sun yi imani da littafin eh, littafin annabi Musa na annabi Isa ne yahudu ba su yadda ba sai dai nasara to tun da yake haka ne to duk wanda ya yarda da littafin annabi Musa attaura to dolensa ne ya yi imani da alkur'ani in bai yi imani da alkur'ani ba ya karyata kansa wajen imani da taura domin duk wanda ya imani da littattafan mutan da ah, duk wanda ya imani tashin kiyama ya imani da Allah to dole sai imani da alkur'ani don ba makawa saboda baya- bayanansa da hujjojinsa ba makawa ne kai imani da shi in dai ka yi imani da Allah da littattafan mutan da wa man yakfur bihi min al-azabi to duk wanda ya kafirce wa alqur'ani daga cikin jama'un duniya da kafiran makka da yahudu da nasara da sauran kafiran duniya wanda suka ce ba su da Allah ko wanda suka ce a, suna da Allah guda biyu kaman mutanen Greek a zamanin da kenan kaman wanda suka ce suna da alloli da yawa to duk dai jama'un kafirai duk wanda ya kafirce wannan alqur'ani fannaru mau'iduhu ina da alkawari da shi alkawari shine zai koma gare ni ni kuma zan sa shi a wuta kuma ya ya ce ilaihi marji'ukum alkawarin da nake da dukkan mutumin da bai imani da alkur'ani ba ko ba yahude ne mutumin da yake cewa shi mutumin annabi Musa ne ko ba nasare ne wanda yake cewa shi mutumin annabi Isa ne ko kafirai ne masu kayan tsafi ko kafirai ne wanda suke bin neca suka ce wai wai ɗabi'a ita ce to duk dai wanda ya kafirce alkur'ani wato alƙawarin da Allah ya da shi ya zama dan wuta bayan saukan alkur'ani duk wanda bai bi annabi Muhammad ya bi qur'ani ba to duk abin da ya bi shi dan wuta ne kuma zai gani kamar dai misalin gwamnati ta aiko ta ce za ta canja kuɗi amma kuɗin da za a canja sababbin ga yadda suke ga cikinsu yadda yake ga bayansu yadda yake ga yadda darajojinsu suke kuma za su so mu aiki tun daga ranar kaza ga watan kaza to duk wanda ya ji wannan labari ya canjar da kuɗinsa in bai canjar ba har ya kai ranar kaza da watan kaza to kuɗinsa sun zama asara don haka addini yake lokacin da ake bin andi- addinin annabi Musa ba kawo canji ba to duk wai mai bin addinin annabi Musa zai shiga aljanna in bai kafirce annabi Isa ba da annabi Isa ya zo duk wanda ya kafirce masa to ko ya bi annabi Musa ya zama dan wuta da kuma addinin annabi Muhammadu ya zo sallallahu alaihi wasallama ba wai masu littafi alal kitabi nasara da yahudu kadai ba dukkan mutanen duniya ma duk wanda bai bi abin da yake kai ya dawo na annabi Muhammadu ba ya zama dan wuta amma kuma zai gane ba sai ya mutu fa kamar dai wanda ya ajiye kwazon kuɗin nan da yace shi bai ga laifin kuɗinsa ba zai canjar ba bai ga laifin kuɗinsa ba ya yi ta'ajiya a cikin ɗaki ba zai gane ba sai ya je kasuwa sayan wani abu ko ya je banki ajiya rannan ne zai gane ba kuɗi ba ne kuɗin da ne to haka an- wannan duk abin da ka rike ba musulunci ba sai ka je lahira za a gane kafirci ne sakamakon ka wuta kuma ba daman ka dawo ka gyara an riga an wuce wurin an yi maka bayani filla filla ka, ka, ka ji ko baka yadda ba hujjoji da duk sun kare Ah, wa min qabli kitabu musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bi shi littafin annabi Musa shine littafin dukkan annabawa bayan annabi Musa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkum biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladhina hadu war rabbaniyuna bimastubizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada'a dukkan annabawan da Allah ya aiko bayan annabi Musa to littafin annabi Musa shine littafin su shine abun bi imaman shine jagora zuwa ga Allah wa rahmatan shine kuma jin kan Allah a ciki ake gane shari'a da halal da haram da mai kyau da mummuna shi wannan littafin annabi Musa to duk abin da aka gani a ciki gaskiya ne abin da ba a canja ba ciki akwai magana annabi Muhammadu da addinin sa lalle a bi shi imam warhama ulaika waɗannan kafirai yahudawa yuminuna bi sun yi imani da wannan littafi nasara ma sun yi imani da wannan littafi wa man yakfur bi min al-ahzabi duk wanda ya kafircewa al-qur'ani min al-ahzabi daga jama'un duniya dukkansu gaba ɗaya fannaru mau'iduhu kowa da kowa wanda ya kafirce qur'ani da annabi Muhammadu wato alkawarinsa wuta a lahira fala ta kufi miryatin minhu wannan magana da na faɗa maka ya rasulullahi ko ko kai mai ji na kar kai shakka ka ce yanzu masu shiga ɗaki ɗin nan rubaniya wannan mutum shekara arba'in yana ibada ya raba kansa da daɗin duniya ko aure baya yi wai saboda ibada yanzu irin su duk za su shiga wuta ce kar kai shakka kar kai shakka duk abin da mutum yayi komi yayi in dai bai shiga addinin annabi Muhammad ba to wuta zai za shi a lahira kar kai shakka fala ta kufi miryatin min inna al-haqqu min rabbik wannan magana cewa an canja addini duk wanda bai kawo abin da ke hannunsa ya canja ya koma addini annabi Muhammadu ba ya zama dan wuta a lahira kar kai shakkan wannan inna al-haqqu min rabbika shine gaskiya daga Allah fala ta kufi miryatin min inna al-haqqu min rabbik walakinna aktharan nasi la yu'minun amma kuma Allah da ikonsa in ji Allah din fa yawancin mutane haka Allah ya yi su ba za su yi imani ba haka Allah ya so kuma cewa yawancin mutane ba za su yi imani ba ba wata damuwa a wajen annabi Muhammadu ma balle Allah yanzu in ka tambayi mutanen duniya mutum nawa ne a duniya za su gaya maka in sun gaya maka mutum nawa ne a duniya mai yiwa ne ka ce to in sun an kasa su kashi hudu kashi ɗaya ne musulmi kashi uku duk kafirai ne ka ce musu to mun ji sama ga baki ɗayanta ba kafiri ko guda ɗaya domin shaɗan baya zuwa sama to ina ina ina ina ina waɗannan ƴan kaɗan ɗin me suka yi ba su ba su isa komi ba domin haka abin yake idan an kasa population na duniya akan yadda wannan aya ta nuna walakin na aksara nasi la nuna yawancin mutane ba su da imani to an kasa duniyar kashi hudu sai ka samu kashi ɗaya ne mai imani wanda ya zama musulmi kashi uku duka ba musulmi bane sannan in ka ɗauko kashi ɗayan nan na musulmi ka tura kafiran can wajen dabbobi can